أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta lahadi wacce ta yi daidai da biyar ga watan rabi'ul awwal hijira 1438 wanda ya daidai da ranar 4 ga watan 12 2016 miladiya don ci gaba da darasin wannan littafi namu mai albarka siffatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي واللفر حمشاك مال منن الإمام الألامة المحدث ناصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى wanda mun tsaya a darasinmu na ƙarshe mun kai ƙarshen babi wanda yake bayani akan annazuru ila maudi'is sujudi wal khushu'u haka ne yau kuma da izinin Allah ta'ala za mu tashi adiyatul istiftah adiyatul istiftah wato bayan mutum ya yayi kabbaran harama sannan kuma ya jefa idansa wurin da zai dora goshinsa to abin da zai fara yi shine adiyatul istiftah wato addu'o'i na bude sallah sai mutum ya samu wata addu'a daga cikin addu'o'i da maza Allah ya karantar da mu wanda ake buɗe sallah da su addu'o'in suna da yawa nan malam ya kawo kusan addu'o'i guda goma sha biyu wa'insu dogaye wa'insu gajeru waɗanda dukkaninsu addu'o'i ne da ake buɗe sallah da su sannan kuma wa'innan addu'o'in dalilai na shari'a sun nuna cewa mustahabbi ne mutum ya karanta su ba wai wajibi ba ne ka karanta a mustahabbi ne abinda ya sa malamai suka ce mustahabbi ne shi ne mazala ya daɗe yana karantawa ba tare da ya ce sabansa su karanta har sai da wani sahabi ya gano mazala in ya yi kabarar harama bai hau ba buɗe karatu sai ya daɗe bai magana ba to shirin nan da yake yi a samu shiru kamar kusan minti ɗaya haka mazala bai yi magana ba sannan ya buɗe da karatu to ta'iwa akwai abin da yake karantawa cikin wannan shiru din shi ne ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam naga kana yin shiru a lokacin da kai kabara harama kamin ka fara karatun Fatiha me kake karantawa to shine manzo Allah sai ya ce abin da nake karantawa shine kaza kaza kaza kaza to a lokacin ne aka gano ashe akwai abin da yake karantawa to ashe inda dole ne a karanta ashe da kamin a tambaye shi zai masa habansa bayani cewa ai ana karanta kaza to amma da yake bai yi bayani ba sai da aka tambaye shi wannan ya nuna ashe ba ba wajibi bane ainihin karanta wa'annan addu'o'in sai dai karanta su din yana da matukar lada ga dukkan wanda ya ainihin da wama yana karanta su mali yace summa kana sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu alqira'ata bi adiyatin kathira mutanawwi'a sannan ya kasance manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana buɗe ƙira'ansa yana buɗe ƙira'ansa ma'ana yana buɗe karatun sallah kamin ya fara karatu sai ya buɗe da adiyatin kasira da addu'o'i masu yawa mutanawwi'a kuma addu'o'in kala daban-daban ba iri ɗaya bace suna da yawa yahmudullah ta'ala yana gode ma Allah ta'ala fiha a cikin wa'annan addu'o'in wa yumajjiduhu yana yabon Allah wa yusni alaihi ya jinjina masa وقد أمر بذلك وقد أمر بذلك المسيء صلاته sannan manzo Allah yayi umarni da hakan ga almusi almusi'u salatihi ga wannan da ya muna na sallarsa wanda muka yi muku bayani a farkon littafi wanda ya yi sallah gaban manzo Allah manzo Allah ya ce koma ya sake sallah karshe har so uku karshe ce manzo Allah koya min yadda zan yi ba zan iya fiye da haka ba to cikin abin da manzo Allah ya koya masa hadda addu'ar bude sallah yace da shi la tu la tutimmu salatu salatun li ahadin minan nasi hatta yukabbir sallar ɗaya daga cikin mutane ba ta cika har sai ya bude ta da kabbara wacce ake kiranta kabbara harama wa yahmudullah sannan ya gode ma Allah jalla wanda ya girmama wa azza kuma ya buwaya wa yusni alaihi ya yabe shi wa ya qara'u bima tayassara min alquran sannan ya karanta abin da ya sauka na alqur'ani wannan hadisin ya nuna ainihin wato ainihin manzo Allah yayi umarni ga wannan almusi'u salatihi kamin ya bude karatu ya fara da yaban Allah da kuma jinjina masa to amma muka ce wannan a matsayin mustahabbi ne saboda dalilan da suka gabata وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا kuma ya kasance manzo Allah wani lokacin in ya karanta wannan addu'ar wani lokacin kuma sai ya karanta waccan ba wai ya dawwama bane akan karanta addu'a iri ɗaya kullun kullun kuma wanda wannan shine sunna abin da yake shine sunna a cikin du'aul istiftah kar mutum ya rike addu'a guda ɗaya kullun ita yake buɗe sallah da ita kullun dai baka wuce addu'an nan guda ɗaya kullun ita kadai ce to wannan ba ba kai koyi da sunna ba abin da yake shine sunna ka rike addu'o'in kala-kala biyu zuwa uku addu'o'i guda goma sha biyu ne in za ka iya haddace su ka haddace su gaba daya in ba za ka iya ba ka samu koda uku ne gajeru masu sauki ka haddace su to sai ka rika caccanzawa in ka yi wannan ka canza wannan in ka yi wannan ka canza wannan wannan shine sunna yace wa kana yaqra'u taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokacin ya karanta wannan wani lokacin kuma ya karanta wannan fa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa to yanzu za mu fara ɗaukar addu'o'in ɗaya bayan ɗaya yawa ya kasance yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib ya Allah ka nisantar tsakanin ni da zunubi na kamar yadda ka nisantar tsakanin mafitar rana da mafadar rana mafitar rana da mafadar rana ai tsakanin su akwai nisa to Allah ka nisantar da ni daga zunubi na kamar yadda kai nisantar da tsakanin mafitar rana da mafaɗarta kaga wannan ainihin addu'a ce wadda take nuna ana son ubangiji ya fi maka zunubinka ya kuma yi nesa da wannan zunubi naka wanda mafitar rana da mafaɗar rana wa ya taɓa zuwa inda rana take fitowa ko inda take faɗuwa hatta zulƙarnai ne ai ba wai ya zo inda take faɗuwa ba ne ha ya zo bakin inda ganinsa yake yake ganin daga nan nan ne take faɗawa walamma balaga maghrib ash-shamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'a ya ganta kamar tana nutsewa a cikin wata idaniyar ruwa mai caɓon laka haka ya ganta nan take nutsewa amma ainihi can baya take amma shi ne yake ganin kamar ta nutse a ciki haka kuma hatta iza balaga matli ash-shamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra shi ma can sai yaga kamar tana fitowa ne akan waɗannan mutane alhali can bayan su take fitowa saboda ba wanda ya taba zuwa wurin barantana ya san nisan wurin Maza Allah ya roƙo Allah ya nesantar da shi tsakanin shi da zunubinsa. ya ce Allahumma kuma yana cewa ya Allah naqini min khatayaya kama yunqqa sawbal sawbal abyad min ad-danas ka tsaftace ni daga zunubaina kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga dauda wato farin kaya zaka samu ko da wanki za a yi shi an fi kulawa da shi wajen wanki saboda me saboda shi fari ne dauda duk koyaya take za ta yi tasiri a kansa shi yasa zaka samu fararen kaya in za a wanke su sai ka ji ana ce ma a nemo kaza a nemo kaza wani sinadari da za a sa don su fita fes-fes sabanin tufa masu kala masu kular wanda su ba a damu da yi musu irin wannan ba amma fararen kaya sai an sa wasa odi jabal a sa wane ne don su fita tsatsab to haka maza Allah ya ce Allah ka tsabtace ni daga zunubi na kamar yadda mai kokarin wanke fararen kaya yake wato kai matuƙa wajen tsabtace su don ya raba su daga kowace irin dauda yace Allahumma aghsilni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i was sarji wal barad da ruwa da kuma kankara da kuma kananan kankara as-salji shine kankara manya al bard shine kankara nan da take faduwa ta sandare kamar irin wadda ake yin ta can kasar turai daga baya kuma sai ta narke ta koma ruwa kamar najkin nan kenan tana saukowa kananan kankara da kuma as-salju manyan kankara to me yasa manzo Allah ya ce a wanke shi daga zunubansa da kankara maimako ya ce da ruwan zafi ai tubabi in su yi dauda sosai wani lokacin ruwan zafi ake sawa to shi manzo Allah sai ya ce a wanke shi da da ruwan sanyi saboda me saboda zunubi zafi gare shi zunubi abu ne da yake da zafi sannan kuma akan tsaftace zunubi ne a lahira da wuta ko mutumin da ya mutu da tarin zunubai wuta ake sa shi da a tsaftace shi daga wannan zunuban kama a kai shi aljanna da wuta ake tsaftace wannan zunubin to shi manzo Allah baya son a tsaftace masa zunubin sa a nan duniya da da wuta ko sai yace da ruwa masu sanyi ma'ana ubangiji ya wanke shi daga wannan zunubin cikin ruwan sanyi ya kasance wato ainihin ba tare da an an yi masa wani abu na ukuba ko azabar wannan zunubin ba mun fahimta shi yasa wani lokacin idan zunubai suka yi maka yawa sai Allah ya jarabce ka da wani abu na cuta ko Allah ya jarabce ka da wani abu na rashin lafiya ko wata hasara ko wani abu wanda wannan zai zama dalilin ka karan zunubinka manzo Allah yana cewa ba wani abin da zai samu bawa hatta kaya da zai taka kaya da zai taka a kafarsa wannan sai ya zama dalilin kankarar wani abu na zunubinsa saboda me saboda imaninsa shi sa manzo Allah yake so ya roki Allah ya wanke shi daga zunubansa da ruwa da kuma ainihin kankara yace wa kana yaquluhu fil fardi kuma ya kasance manzo Allah yana faɗar wannan addu'a ne a cikin sallan farilla to wannan addu'a ta farko kenan ta biyu manzo Allah yana cewa a cikin addu'o'insa na bude sallah wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal mushrikin na fuskantar da fuskata lillazi fatar samawati ga wannan da ya kage halittar sammai wal arda da kuma kasai ya kage su fatara ya kirkira abin ba tare da ya gani a wajen wani ya kwaikwaya ba in sai da kaga wani yayi kai ma kai wannan ba a cewa kai ka kirkira abin amma wanda bai gani a wajen kowa ba shi ya fara shi ake kira wato ainihi ya kirkira abu to Allah shine ya kirkire halittar sammai da kasai ba tare da ya gani a wajen wani ya kwaikwaya ba hanifan ina mai karkacewa ƙarya ina mai ƙoƙarin karkata zuwa ga gaskiya musliman ina mai miƙa wuya gare ka wa ma ana minal mushrikin kuma ni bana daga cikin mushrikai inna salati lalle sallata wa nuski da ibada ta ta ta, aikin haji wato an nusku shi da ibada da shafi yanke yanke wa mahayaya da rayuwata gaba daya wa mamatiya da mutuwa ta lillahi rabbil alamin duk suna ga Allah ubangijin halittu la sharika lahu baya da abokin tarayya wa bi zalika umirtu umirtu umirtu da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon masu mika wuya ina daga cikin farko waɗanda suka mika wuya ga dokarka Allahumma antal maliku ya Allah kai ne wato mamallaki kai ne mai mulki la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai kai subhanaka wa bihamdika tsarki ya tabbatar maka haɗe da gode maka anta rabbi kai ne ubangijina wa ana abduka kuma ni ne ba ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi zambi na yarda da zunubi na faghfir li zambi jami'an ka gafarta min zunubi na gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lalle ba wanda yake gafarta zunubi sai kai wa hadini li ahsanil akhlaq ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta wanda ba wanda ya isa ya shiryar da wani zuwa ga irin wa'annan kyawawan ɗabi'un sai kai wasrif anni sayyi'aha ka karkatar da ni daga munanan halaye da munanan wato miyagun ɗabi'u la yasrif la yasrif anni sayyi'aha illa anta la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba wanda zai karkatar da ni ko ba wanda zai karkatar daga bari na irin waɗannan miyagun ɗabi'un sai kai labbaika wa sa'adaika na amsa maka na amsa kiranka na koma amsawa wasu adaika na ɗaukar maka na alkawali zan taimaki al'amarinka taimako bayan taimako sa'adaika zan taimaki al'amarinka na addini kuma taimakon bayan taimako wal khairu kulluhu fi yadayka duk alkhairi gaba ɗayansa yana hannayenka wa sharru laysa ilayka kuma sharri ba a jingina shi zuwa gare ka wato yana daga cikin ladabi shine ba a jingina wa Allah sharri domin shi duk abin da Allah ya halitta alkhairi ne kai a wajenka ne kake kallon sa a matsayin sharri amma shi Allah a wajensa alkhairi ne Allah baya halittar abu sai da wata hikima da take karkashin wannan shi yasa komai da ya fito daga wajen Allah alkhairi ne shi yasa kake ganin malamai ko in ce manya manyan annabawa in sun tashi in za su ambaci sharri ba sa jingina wa Allah annabi Ibrahim a lokacin da yake ambaton wasu abubuwa na alkhairi game da ubangiji yake ci- in- inda yake cewa ah, alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin yace Allah shine wanda ya halicce ni alladhi khalaqani kuma shine fa huwa yahdin shine wanda yake shirye da ni alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi yumituni summa yuhyini kuma Allah shine wanda yake kashe ni sannan ya raya sai yace fa iza maridtu amma idan na yi rashin lafiya fa huwa yashfi shine wanda yake warkar da ni ma'ana bai ce wanda yake sa mini rashin lafiya ba saboda mu a wajen mai adam rashin lafiya kamar wani abu ne da muke kallon sa a matsayin sharri to sai bai jingina ma Allah shi ba aljanu su ma a lokacin da suka yi imani da suka tashi ambaton sharri sai ba su yadda sun jingina ma Allah sharri ba suka ce wa anna la nadri a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada mu ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ard shin sharri ake nufi da mutanen ƙasa sai suka ce am arada bihim rabbuhum kaga ne sai suka jingina ma ubangiji ko kuma ubangijin su yana nufin shirya ne game da su aljanu ma ba su yadda sun jingina ma Allah sharri ba to yana daga cikin ladabi wato ba a son a jingina ma Allah sharri duk da shi ya halicci alkhairi da komai duk abin da ka gani Allah ne ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun amma kuma yana daga cikin ladabi ba a son a jingina wa Allah sharri shi yasa anan manzo Allah ya ce washarru laysa ilayk wal mahdi man hadaita kuma shiryayye shine wanda kai ka shiryar da shi ba wanda dubaran sa ko ilimin sa ko wayansa ko matsayin sa ya shiryar da shi ba Allah shine wanda yake shiryarwa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ana bika wa ilaika ni daga wajenka nake ma'ana kai ka halice ni wa ilaika kuma zuwa gare ka zan koma la manja ba ni da wurin tsira wala malja ba ni da wat- wata madogara minka idan na barka illa ilaika dole sai na koma gare ka Allah ne wanda idan ka tsorace shi kuma sai ka ƙara matsawa kusa da shi duk wanda ka ji tsoron shi gudu- guje masa kake in ka ga zaki ka ji tsoronsa gudu kake ka bar shi amma shi Allah in ka ji tsoronsa ƙara matsawa kake kusa da shi dan in ka gudu ka bar shi wajen wa zaka je ka samu mafaka babu shi yasa da jaran ka ji tsoron Allah sai ka je ka yi sallah ka kusance shi ta hanyar yin sallah ko wata ibada Allah ne yake da wannan matsayin in ka ji tsoron shi sai ka ƙara gudu ka matsa kusa da shi amma duk wani abu wanda ba Allah ba in ka tsorace shi guduwa kake ka bar shi ka nemi mafaka a wani waje amma shi Allah in ka tsorace shi to sai dai ka ka nemi mafaka a wajen shi shi shine anan manzo Allah ya ce la manja wala malja minka illa ilayk tabarakta wa ta'alaita yace albarkatunka sun yawaita albarkatun sunayenka sun yawaita wa ta'alaita kuma ka daukaka astaghfiruka wa atubu ilayka ina neman gafara kuma ina tuba gare ka kaga wannan doguwa ce ba kowa zai zai haddace ta ba saboda ka sai a kokarta a haddace ta yace wa kana yaqulu fil fardi yaqulu wa kana yaquluhu fil fardi wan nafli manzo Allah ya kasance yana karanta wannan addu'ar a bude sallan farilla da kuma bude sallah ta nafila wa misluhu duna qawluhu kuma manzo Allah yana karanta irin wannan addu'ar ita ce ta uku irin wannan wanda muka karanta amma duna qawluhu anta rabbi wa ana abduka shi in yazo wurin anta rabbi wa ana abduka baya wato sai ya tsallake shi baya karanta shi ila akhiri sai ya zo karshe in ya zo karshe kuma sai ya kara Allahumma antal malik ya Allah kai ne wato ainihin a sarki kai ne mai mulki la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai ba abin bauta bisa cancanta sai kai subhanaka wa bihamdika sarki ya tabbatar maka kuma haɗe da gode maka yana karanta wannan ita ce ta uku irin waccan da muka karanta mai tsawo amma banda anta rabbi wa ana abduka kuma akwai ƙarin wannan jumla da muka karanta ta hudu misluhu aidan yana kuma karanta irin wannan addu'a da muka karanta har wa yau amma ila qaulihi yakan tsaya daidai fadin sa wa ana awwalul muslimin bakin nan yake tsayawa wa ana awwalul muslimin ya karanto ta wajhtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin to daga nan sai ya tsaya wato baya baya karasa sauran amma sai ya kara Allahumma hadini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan dabi'u wa ahsanul a'mal da kuma kyawawan ayyuka la yahdi li ahsaniha illa anta wanda ba wanda ya isa ya shiryar da wani zuwa ga irin waɗannan kyawawan halaye sai kai wa qidi sayyi'il akhlaq ka tsare ni daga miyagun halaye da dabi'u wal a'mal da miyagun ayyuka la yaqi sayyi'aha illa anta ba wanda zai iya kare wani daga irin waɗannan miyagun halayen sai kai to wannan ma yana karanta ta ita ce ta hudu ta biyar yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan ita ce muka sani ko ita ce muke yawan karanta kullun kullun domin ita ce take da sauki subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbatar maka ya Allah wa bihamdika hade da gode maka wa tabaraka smuka albarkatun sunayenka sun yawaita kowane sunan Allah ka ambata zaka samu albarka mai yawa karkashin sa wa ta'ala jadduka kuma girmanka ya ɗaukaka wala ilaha ghairuka kuma ba abin bauta bisa cancanta bai cin kai bayan kai ba wani abin bauta wanda ya cancanci bauta wa qala sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace inna ahabbal kalami ila Allah an yaqula al abdu subhanaka allahumma wa bihamdika har zuwa karshe yana daga cikin mafi soyuwar zance zuwa wajen Allah yana daga cikin maganar da Allah ya fi so bawan sai ya faɗa shine an yaqulal abdu bawa ya ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan kalmomin suna daga cikin mafi wato soyuwar kalmomi a wajen Allah wanda Allah ya fi so manzo Allah ya faɗi haka a hadisi wanda ya inganta addu'a ta shidda da manzo Allah yake bude sallah da ita wato misluhu yana karanta irin wannan da muka karanta yanzu wa yazidu fi salatil layli amma in ya karanta ta a cikin sallan dare kuma sai ya ƙara la ilaha illallah salasan zai ce la ilaha illallah so uku ma'anarsa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah salasan so uku ya ce Allahu akbar salasan ce Allahu akbar so uku ma'anarta Allah shine mafi girma addu'a ta bakwai da manzo Allah yake karantawa ta bude sallah yana bude sallah da Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا kaga wannan ma tana da sauki ko sai ka hada su zamo biyu da waccan wanda muka wuce wanda ita ma tana da sauki sai ka samu saboda ana buƙatar a rika caccanzawa wannan ko a wurin in za a je wurin idi ai ana karanta ta yawanci duk mun harda ce ta saboda ka sai a hada a rika caccanzawa shine sunna Allahu akbar kabira Allah shine mafi girma wato kuma shine wanda yake babba walhamdulillah kasira kuma dukkan yabo ya tabbata ga Allah yabo mai yawa wa subhanallahi bukratan wa asila kuma tsarki ya tabbatar ma Allah safiya da yammaci mala yace istaftaha bihi rajulun min as-sahaba wani mutum daga cikin sahabbai ya bude sallarsa da wannan addu'a fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace ajabtu laha nayi mamaki akan wannan addu'a da ka karanta futihat laha abwabus sama an buɗe mata dukkanin ƙofofin sama a lokacin da mala'iku suka ɗauke ta za su hau sama da ita duk sai aka buɗe ƙofofin sama saboda mai saboda girman addu'ar na takwas daga cikin addu'o'in da maza Allah yake buɗe sallah da su yana buɗe sallansa da alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi wanda mata na da sauki ko sai mu haɗa su zama uku ko ukun dai mu samu alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah hamdan kasira yabo mai yawa tayyiban daddada mubarakan mai albarka fihi a cikinsa istaftaha bihi rajulun akhar mala yace wani wani wani sahabi shi ma na daban wanda ba wancan ba shi ma ya bude sallar sa wata rana da wannan addu'ar fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin da tafi gare shi yace wato mala ya kawo a takaice yanda ya faru manzo Allah tambaye wa ya karanta wannan addu'ar duk sai aka yi shiru ya saka tambaya addu'an nan da naji an karanta wa ya karanta ta aka yi shiru kowa na tsoro ya ce shi ne sai ya ce wanda ya karanta ta bai faɗi komai ba sai alkhairi sai ya ce ni ne ya manzo Allah ya ce shi ya karanta ta to sai manzo Allah ce laqad ra'aytu sunai ashara malaka hakika naga mala'iku guda goma sha biyu yabtadirunaha suna da ganganto zuwa ga daukar wannan addu'ar ayyuhum yarfa'uha wane ne zai hau sama da ita wato mala'iku guda goma sha biyu kowa ana ta gogoro ana ta kowa na son ya riga wani kama addu'ar ya hau sama da ita wato saboda saboda darajar addu'ar to kaga waɗannan ga su da gajarci kuma ga su da albarka to sai a rika caccanzawa wanda wannan shine sunna sai ga wata doguwar addu'a ita ce ta tara wacce manzo Allah yake karantawa ita ma a lokacin da yake bude sallah yana cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihinna ya Allah dukkan yabo ya tabbata gare ka anta nuru samawati wal ard kai ne hasken sammai da kasai kai ne wanda kake haskaka ainihin sammai da kasai wato shine anta nuru samawati wal kai ne wanda kake kai ne hasken samai da kasai ma'ana kai ne wanda kake haskaka samai da kasai gaba ɗayan su walakal hamdu sannan dukkan yabo ya tabbata gare ka wa man fihinna da abin da yake da abin da yake cikin su Allah yake haskaka su yake haskaka su ta hanyar kimsa musu shiriya domin shiriya haske ce Allah ya aiko manzonsa domin ya cire mu daga cikin dufai zuwa ga haske kitabun unzila ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur wannan shiriya din ita ce haske wanda Allah yake haskake sama da ƙasa da abin da yake cikin su da shi walakal hamdu kuma dukkan yabo ya tabbata gare ka ya Allah anta malikus samawati wal ard kai ne mamallakin samai da ƙasai wa man fihinna da abin da yake cikin su walakal hamdu kuma dukkan yabo ya tabbata gare ta antal haqqu Eh, ina ne ina ne mun tsallake wani ko walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna tsallakewa ne wannan walakal hamdu kuma dukkan yabo ya tabbata gare ka anta qayyimus samawati wal ardi kai ne wanda kake rike da sammai da ƙasa qayyimus samawat kake rike da su kake kiyaye su kake rike da su inna la yamsuku samawati wal ardi an tazula Allah shine wanda yake rike da sammai sammai da ƙasai ba za su gushe ba idan Allah ya sake su to ba wanda ya sai rike su wala in zalata ya amsa kuma illahu idan suka gushe sama da ƙasa suka karkace ba wanda ya sai rike su sai shi sama tana neman ta rushe in aka ce Allah yana da ɗa haka ne wa zai iya tuno min ayar da Allah ya faɗi wannan ayar da Allah yake cewa takadu samawati yatafattarna minhu sammai sun yi kusa su tsatsage su rushe an saboda wannan kalmar an da aulin rahmani walada saboda kawai an an kira ma Allah ɗa an ce Allah yana da ɗa to amma waye rike su ya hana musu rushewa Allah in banda Allah waye isa ya rike sama da kasai shi yasa Allah ya ce wato maza Allah ya ce anta qayyimus samawati wal kai ne wanda kake rike sam da sammai da kasai wa man fihinna da abin da yake cikin su walakal hamdu anta malikus samawati wal ard kuma dukkan yabo ya tabbata gare ka kai ne mamallakin sammai da kasai wa man fihinna da abin da yake cikin su walakal hamdu kuma dukkan yabo ya tabbata gare ka antal haqqu kai gaskiya ne abin bauta ne na gaskiya wa wa'aduka haqqun kuma alkawalinka gaskiya ne alkawalin da kai na rahama ga muminai da azaba ga kafirai gaskiya ne wa qauluka haqqun ko maganar ka gaskiya ne alqur'ani da sauran littafai gaba ɗayan su gaskiya ne wa liqa'uka haqqun haduwa da kai gaskiya ne tabbas alkiyama za ta tsaya kuma a hadu da kai kowa ya fuskanci sakamakon sa wal jannatu haqqun kuma aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma kuma gaskiya ce was sa'atu haqqun alkiyama gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne wa muhammadun haqqun annabi muhammadu ma gaskiya ne wato an yi abin da ake kira zikirul khas ba'dul am annabi yana daga cikin annabawa da aka ce wa nabiyuna haqqun amma kuma sai aka ware shi daban aka ce wa muhammadun haqqun ko dan a nuna yana da wani matsayi da yake sama da sauran annabawa allahumma laka aslamtu ya allah gare ka na miƙa wuya wa alayka tawakkaltu kuma gare ka na dogara wa bika amantu da kai nayi imani wa ilayka anabtu zuwa gare ka nake komawa ina mai tuba ina aikata laifi wa bika khasamtu domin kai nake jayayya in an ga ina ta da jiyojin wuya to an taba addininka wa ilaika hakamtu zuwa gare ka nake kai hukunci duk wani hukunci ina mika shi ne a cikin kotun qur'ani da sunna anta rabbi ko anta rabbuna kai ne ubangijin mu ilaikal masir zuwa gare ka makoma take faghfir li ma qaddamtu ka gafarta min abin da na gabatar wa ma akhartu da abin da na jinkirtar wa ma asrartu da abin da na boye wa ma a'lantu da abin da na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minna minni da abin da kai ne mafi sani game da shi fiye da ni ya Allah ka gafarta min shi anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir ba ja anta al-muqaddam wa anta al-mu'akhkhir kuskure ne sai da bi kasr wa anta al-muqaddim bi kasr dal wal mu'akhkhir bi kasr al-kha shine yafi dacewa kawai cewa antal muqaddam wa antal muakharu ba a cewa haka antal muqaddim wa antal muakhiru kai ne tun na farko baka da farko wal muakhiru kuma kai ne na karshe wanda baya da karshe Allah shi azala ne yake bila bidaya kuma abadan bila nihaya tun azali yake baya da farko kuma har abada zai ci gaba da wanzuwa baya da karshe anta ilahi kai ne abin bauta na la ilaha illa anta ba abin bauta bisa cancanta sai kai wala haula wala quwwata illa bik ba karfi ba ni da wani karfi ba ni da wata dubara sai yanda kai da ni ya Allah ita ma wannan manzo Allah yana karanta wannan doguwar addu'ar a lokacin buɗe sallah wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallama fi salatin layli kal anwa'il atiya sannan manzo Allah ya kasance yana karanta wa'annan addu'o'in a cikin sallar dare kamar yadda nau'ukan da za su zo ga sunan duk yawanci yana karanta su ne a cikin mai a cikin sallar dare amma wannan baya kore a karanta su a cikin sallar farilla karanta su a cikin sallar an rawaito yana karanta su a cikin sallar dare amma in ka karanta su a cikin sallar farilla wannan baya zama ainihin laifi abu na goma addu'a ta goma da manzala yake karantawa manzala yana cewa Allahumma rabba rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir samawati wal ard ya Allah kai ne ubangijin jibrilu mala'ika jibril rabba jibril kai ne ubangijin mala'ika jibril wa mika'il da mala'ika mika'il wa israfil da mala'ika israfil ba ambaci malakul mautu ba dan ana ce masa azra'il wanda wannan a ainihin hadisin da yazo da wannan suna na azra'il da ifi ne shi yasa abin da yake ya inganta na sunansa shine malakul maut mala'ikan mutuwa ba ambace shi a nan ba saboda mala'ika ne na na mutuwa ba za ka yi addu'a ka kawo shi ba fatir samawati wal ard kai ne makagen halittar sammai da kasai alimal ghaibi wa shahada kai ne masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun kai ne kake yin hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suka kasance suna sabawa a cikin sa duk wani sabani in an maida shi ga Allah Qur'ani da Sunna sai a samu wato an warware shi ihdini limaktalifa fihi min alhaqqi bi iznihi ka shiryar da ni zuwa ga abin da aka yi sabani a cikin sa na gaskiya da izininka da izininka in an samu sabani to Allah ka shiryar da ni zuwa ga abin da yake shine mafi zama gaskiya innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim domin lalle kai ne kake shiryar da wanda ka so zuwa tafarki madaidaici wannan addu'a ta goma wadda manzo Allah yake karantawa a bude sallar sa ta goma sha ɗaya ta kusa da ta ƙarshe malai ce kana yukabbiru ashran manzo Allah ya kasance yana kabbara goma Allahu akbar Allahu akbar so goma wa yahmudu ashran sannan yayi alhamdulillah alhamdulillah so goma wa yusabbihu ashran yayi tasbihi so goma subhanallah subhanallah so goma wa yuhallilu ashran sannan yayi haylala so goma la ilaha illallah la ilaha illallah so goma wa yastaghfiru ashran sannan yayi istighfari so goma ce astaghfirullah astaghfirullah so goma yana yana bude sallarsa da wannan bayan yayi wa'annan goma goma ma'anar Allah Allahu akbar Allah shine mafi girma ma'anar alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah ma'anar subhanallahi shine wato tsarki ya tabbata ga Allah ma'anar la ilaha illallah shine ba abin bauta bisa cancanta sai Allah ma'anar astaghfirullah ina neman gafaranka ya Allah bayan ya bude goma goma wa yaqulu kuma sai ya ce Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini asharan sai ya karanta wannan su goma Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta ni wahdini ka shiryar da ni warzuqni ka arzikta ni wa'afini ka bani lafiya asharan so goma wa ya ƙulu kuma yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min min ad-diqi ko yawmal hisab asharan ya Allah ina neman tsarinka daga kuncin ranar hisabi kunci da damuwa ta ranar hisabi idan yana karantawa so goma kaga wa'annan duk so goma goma yake karantawa sannan sai ya bude sallansa na goma sha biyu yana bude sallansa da Allahu akbar salasan yana cewa Allahu akbar Allahu akbar su uku ma'anarsa Allah shine mafi girma sannan ya ce zul malakutu wal jabarutu zul malakuti zul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azma yana cewa ma'abucin wato girman mulki ma'anar al malakut shine al izz was sultan wal azma wato izza da mulki da kuma girma wal jabarut kalmar jabarut tana nufin al qahru wasartatu wal qudra wato rinjayi ba wanda isa yi rinjaye shi ya buwayi kowa sannan gashi da cikakken kasaita ta mulki da cikakkiyar kudura cikakken iko a cikin mulkinsa wato za ka samu ko kana da mulki to akwai abin da baka da iko a kansa kuma cikin mulkin ka sai a samu abin da baka so ba kuma sai ya faru to shi Allah mulkin sa ba haka yake wal kibriya'u ma'anar al kibriya shine al azmatu wat tajabbur wat taraffur wato girma da kuma wato ainihin buwaya da kuma ɗaukaka shine alkibriya ma'abucin girma wato girman daraja da girman mulki da girma na ɗaukaka wal azmatu ma'anar al azma shine al qudratu wal jalalatu wal muhaba wato cikakkiyar kudura wanda yake da girman kudura da girman zati da kuma girman muhaba wato kwarjini wanda dukkan wanda ya san shi zai ji tsoron shi to Allah yana da wannan girman to maza Allah yakan bude addu'ar ta sallah da wannan addu'a ta karshe wato wanda ita ma gajere ce gajeriya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zul malakuti wal jabarut wal kibriya wal azma yana bude sallarsa da wannan to yana budewa sai ya fara karatu al qira'a ita ce kira'an gatar za mu faɗa babin gajere ne za mu haɗa da shi sannan sai mu yi tambayoyi to yana ƙare ɗaya daga cikin wayannan addu'o'in duk wanda ya ɗauka ka iya yin ɗaya ka iya haɗa biyu in ka ga dama amma ana son ka rika caccanzawa in kai wannan kai wannan in kai wannan kai wannan wani lokaci to maza Allah da zaran ya gama addu'ar buɗe sallah misali ya ɗauki wannan ya ce Allahu akbar ya yi kabara harama sai kuma ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azma asirce sannan sai ya bude da karatu al qira'atu ga yanda yake karatu summa kana sallallahu alaihi wasallam sannan ya kasance ira da aminci Allah su tabbata gare shi yasta'izu billahi yana neman tsarin Allah ta'ala fa yaqul in ya nemi tsarin Allah yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa yaqulu sai yace yana neman tsarin Allah ta'ala fa yaqulu sai yace ga abin da yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsarin Allah ya kare ni daga sharrin shaidan jefaffe wanda aka nesantar da shi daga rahama min hamzihi ya kare ni daga hamzihi hamz malamai suka fassara shi da cewa wato wani nau'in ciwo ne na hauka wanda shaidan yake shafar mutum sai ya sa masa tabin hankali sai ya zamo hankalinsa ainihin idan shaidan ya masa busa a cikin kwakwalwarsa shikenan sai ya kamu da irin wannan ciwo na tabin hankali wa nafhihi nafhihi sai suka fassara shi da girman kai wato idan shaidan ya busa maka kanka sai ka rika wani jijji da kai kana ji da isa da kasaita kana ji kai wane ne da sauransu to irin wannan ji da kan da motsin kai da sauransu wannan duk busa ce ta shaidan shaidan ne yake samun mutum wannan wa nafsihi nafsihi kuma suka fassara shi da wato wa nafsihi nafsihi tofinsa idan shi ɗaya maka tofi sai ka fito tataccen mawaki shi da ashir suka fassara shi waka kawai shi kenan sai zama kai ba ruwanka qur'ani da sosai kawai wake-wake kuma wake-waken wanda ba irin na yabo ba domin akwai waƙoƙi wanda shari'a ta yadda a yi su waƙoƙin da yake cikin su akwai wato gudanar da wata manufa wacce ta dace da addini take kuma kawo ci gaba a cikin addini da sauran irin waɗannan shi yasa Allah ta'ala ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakaru Allah kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayyaman qalbin yanqalibun yace mawaka yawanci waɗanda suke bin su sune al-ghawuna wanda suke wato masu raunin hankali duk wanda kaga ya shi dai mawaki mawaki to in kaga hankalinsa akwai dan raunin hankali tare da shi yattabi'uhum al-ghawun watattu suke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun Allah ya ce shin baka gani ba su mawaka zaka same su a cikin kowane rafi na bata suke ta iyo suna ta dimauta in sun faɗi wannan gobe sai su dawo su warware wa annahum yaquluna ma la yaf'alun zo kuma suna fadar abin da ba su aikatawa a cikin waka kaji suna fadar abin da ba haka yake musu hakikani sai Allah ya ce yawancin mawaka haka suke illal ladhina amanu wa amilus salihati sai kaɗai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai wa zakarullaha kasiran suka ambaci Allah da yawa wan tasaru min ba'di ma zulimu sannan suka nemi taimako wato bayan an zalunce su an samu wani munafiki ko kuma wani maki musulunci ya zo ya musu waka ya zambace su cikin waka su ma sai su tashi sai su rama su mayar masa da martani kamar yadda ake samu wani ya zo gaban manzo Allah ya zambace shi da waka sai a ce ma Hassan bin Sabit tashi ka maida masa martani ko a ce Abdullahi bin Rawaha ya tashi ya maida masa martani to kaga nan zaluntar su aka yi wan tasaru min ba'di ma zulim sai suka nemi wato taimako bayan an zalunce su to fasaya wato ko haka ne fasaya alamul ladina zalamu da sannu waɗanda suka yi zalunci suke kirkirar waka ta ƙarya a dawa ma wancan sharri a faɗa masa abin da ba haka yake ba ko a jefa masa abin da ba haka yake ba da sannu irin waɗannan za su san ayyamun qalbin yan qalbin menene makomar su cikin wace majujjuya za a juya da su da sannu za su san wannan to kaga ashe ai ta waka yawanci masu yin ta zaka samu akan bata suke amma akwai waka wadda ake yi zaka samu akwai littattafai na shi'ar waɗanda ake yin su a gina yanzu ka samu nuniya ta ibn al-qayyim zaka samu tauhidi ne waka ce amma tauhidi ake karantarwa cikin baiti sai ka ji an zuba maka wasu abubuwa cikin waka guda kana son ka haddace mana wato miƙatocin nan na aikin haji kawai sai wani ya wake maka su ya lamlamun ya wato menene irqur iraqi ya lamlamun yamanun wa zulhulaifatu yahribu madani wa shamu juhfata in mararta biha wa ahlu najdin qarn fashtabili kaga kana har da sai bai tukan ka rike miƙatai na na aikin haji kana son ka rike alqur'ani da ya sauka akan har wato akan fanni tara akwai abubuwa guda tara qur'ani yake karantawa kana son ka haddace su sai wani malami ya wake su ala innamal qur'ana ala innamal qur'anu tis'atu ahrufin سأنبيك آه سأنبيك عن تفسيرها سأنبيك عن تفسيرها ببيان على إنما القرآن تسعة أحرف سأنبيكها في بيت شئر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة إذا مثل kaga abubuwa guda tara da ya kawo su cikin baiti sai ka haddace su yanzu ka haddace abubuwa da ya zo wato ainihin la ilaha illallah zaka samu tana da sharuɗa zata tana da sharuɗa guda tara ilmun yaqinun وإخلاص علم يقين منن واختلاس منن وصدقك وصدقك مع محبة وانقياد له وزيد سامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء كالأولها wato wannan sharuɗa ne la ilaha guda wajen bakwai zuwa takwas ya kawo ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a muhabbatu wa inqiyadu wal qabul laha wa zida saminu hal kufranu minka bima siwa al ilahi min al ashiya'i kad uliha أخي لن تنال الإمة إلا بستة سأنبيك أن تفسيرها ببيان أه؟ زكاء وحرص واجتهاد وبلغة من وإرشاد أستاذ وطول زمان su ma ya kawo su har guda shida wato cikin irin wa'annan batutukan cikin sauki sai ka je ka haddace ilimi mai tarin yawa to irin wa'annan waƙoƙin su ba a zargin su don waƙi ne da suke taimakawa mutum a harkar ilimi bangaren tauhidi da sauran abin da ya kama da haka da ba ta fahimta to shedan yana zuwa yin mutane busa shikenan sai ka zama tataccen mawaki kuma waka irin ta zambo da sharri wadda ba ta alkhairi ba wa kana ahyanan kuma ya kasance a wasu lokuta yazidu fihi fa yaqulu yana karawa a cikin wannan addu'a yana karawa a cikin menene yana karawa a cikin abin da yake bude karatunsa da shi baya sai ce a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim ina neman tsari ina neman tsarin Allah as-sami wanda yake wato mai ji al-alimu masani minash shaitanir rajim ya tsare ni daga sharrin shaitan wanda yake jefaffe summa yaqra'u sannan sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai wala yajharu biha baya bayyana duk wa'annan karatutukan da muka ambata du'aul istiftah din baya bayyana ta a'udhu billahi baya bayyanawa bismillahir rahmanir rahim baya bayyanawa yakan bayyana ne kadai in yazo alhamdulillahi rabbil alamin yakan yi karatu ga wannan zamu tsaya daga kansa alqira'atu ayatan ayatan yakan yi karatun sa ne kuma aya aya summa yaqra'ul fatiha bayan yayi wannan sai sai sai karanta fatiha bayan yayi isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim min naf min min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi ko kuma a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to sai ya bude karatun fatiha summa yaqra'ul fatiha sannan sai manzo Allah ya karanta fatiha wato wa yaqta'uha ayatan ayatan yana yanke ta aya aya yakan karanta bismillahir rahmanir rahim summa yaqifu sannan sai ya tsaya summa yaqul sannan sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu kuma sai ya tsaya sun ma yaqifu sannan sai ya tsaya sun ma yaqul sannan sai ya ce ar-rahmanur rahim mai rahama mai jinkai sun ma yaqifu sannan sai ya tsaya sun ma yaqulu sannan sai ya ce maliki yawmiddin mai nuna mulki a ranar bayar da sakamako wa hakaza haka yake karatun surar ila akhiriha har zuwa karshen ta ma'ana baya ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baya irin wannan karatun sai dai aya aya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wato yana yankewa aya aya har ya kai karshen surar wa kazalika kanat qira'atuhu kulluha to haka ne karatun sa gaba ɗayan sa yaqifu ala ru'usil aya wala yasiluha ala ru'usil aya wala yasiluha bima ba'daha yana tsayawa akan kowace aya baya sadar da aya da wacce ta biyo bayanta yakan yanke wa kana taratan yaqra'uha maliki yawmiddin wani lokacin kuma yana karanta fatihan da maliki yawmiddin wato wanda yake shine sarki a ranar bayar da sakamako maliki mai nuna mulki a ranar bayar da sakamako maliki kuma shine sarki zai ce liman mulkin yau wa yake da mulki a yau kowa ya yi shiru ya ba wa kansa amsa ya ce lillahi alwahid alqahar to akwai wannan kirar wanda ita ce warshi suka dauka alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin su kuma masu ruwa warshi suka dauki maliki yawmiddin duk wanda ka dauka kira'a ce mutawatira wadda take ingantacciya an samo ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zamu dakata sai wanda yake da tambayoyi kar a tsawaita tun da lokaci yayi tambaya uku kawai daga nan sai mu ayi kiran sallah ko kowa ya gane da waƙoƙin in dai muka ce waƙoƙi ne masu kyau wani ba ita waƙa dai ƙa'ida ta kar a haɗa da kiɗi kar a haɗa da rawa a cire wannan ta farko ko da la ilaha illallah kake cewa ka san dai kalma ce mai kyau amma in ka haɗa da kiɗi ka aikata laifi in ka haɗa ta da rawa ka aikata laifi ka fahimta to in kuma ka cire kiɗi ka cire rawa to kuma dole kalmomin da ka faɗa zama kalmomi ne da sun dace da shari'a in wani ne zaka yaba ya zama ka yabe shi da daidai yanda yake ba za ka ƙara shi ɗan sama da yanda yake ba kuma ba za ka masa sharri an fahimci wannan to wannan shine matsayin waka shine matsayin waka amma in ta wuce wannan ka'idar to shikenan kuma ta zama wani abu daban na'am kowa yana karanta liman ya karanta ma musu karanta du'aul istifta in ma muwa bai karanta in liman bai karanta ba kai kana iya karanta liman ta iwa liman bai karanta bai tsaya ana ana yin kabbara kai ka so ba karatun kawai sai ka ja barke da karatun fatiha a in ya fara karatu sai ka tsaida da ya fara karatu sai ka tsaida daga inda inda kake ka so makarantawa ka ci rabi watakila sai ya bude karatu sai kawai sai ka dakatar daga nan sai ka saurare shi shine yafi zama daidai na'am saura ta ƙarshe ta ƙarshe ce wannan ta ƙarshe ce yana karatu bayyane in yana karatu bayyane ba a biyansa shi ne ya fi zama kauri mafi inganci za ka saurare shi kawai karatunsa ya isar maka in kuma inda yake asirtawa ne to anan kai ma sai ka karanta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk